yana yake da su إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فيا أيها المؤمنون الكرام من الثقافات الخاطئة التي ترسكت لدينا أننا أصبحنا ننظر إلى وعد الله للمؤمنين بالنصر والسعادة والعزة وكأنها ستأتي في الآخرة فقط ولن تأتي في الدنيا وأصبحنا ننظر إلى وعيد الله بعذاب والخزي وضنك المعيشة للظالمين والعاصين وكأنها ستأتي في الآخرة فقط ولن تأتي في الدنيا ولكن الله تعالى يعرض علينا في كتابه العزيز الكثير من الآيات التي تؤكد, تؤكد أن وعده ووعيده يبدأ من الدنيا وينتهى في الآخرة وأن وعده للمؤمنين بالنصر والتعيد والسعادة سيتحقق في الدنيا وسيتحقق في الآخرة قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأن وعيده للأساة والظالمين سيتحقق في الدنيا وسيتحقق في الآخرة وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى بل يعزز ذلك بما يعرضه بما يعرضه عن كثير من الأقوام الذين آمنوا فنصرهم وأنعم عليهم والذين أعرضوا عذبهم في الدنيا قبل الآخرة ويذكر قصة أبينا آدم وكيف أنه عندما فرط وخالف نهي الله تعالى له شقى في الدنيا وعرض لنا قصة قوم السبع لما أتوا كيف عذبهم وأكل كل نعم منهم في الدنيا لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم السيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمد وعسل وشيء من سدر قليل وعرضنا لنا قصة بني إسرائيل الذين تعدوا على حرمة الله في السبت واسألهم عن القرية التي كان حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ثم يقول عن نتيجة تعيد تعديهم ولقد علمتم الذين أتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فجعل منهم قرادة في الدنيا وعرض الله لنا قصة قوم يونس عندما تابوا وأنابوا إلى الله كيف رفع عنهم العذاب في الدنيا وعاد نعمه, نعمه إليهم فيقول تعالى عنهم فلولا كان قرية آمن فرفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الكذب في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وليس صحيحا أن يقال أن الدنيا دار عمل ولا حساب فالله يقول أن القرية التي يوسى أهلها كيف يحاسبهم ويعذبهم في الدنيا قبل الآخرة وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا أيها المؤمنون الكرام الذنوب نوعان ذنوب يرتكبها الإنسان عندما يفعل أشياء نهى الله عن فعلها وذنوب يتركبها الإنسان عندما لا يفعل الأشياء التي أمر الله تعالى بفعلها وهذه هي الذنوب الأكثر والأكبر اليوم في واقع الأمة ولكن بعد كل وعد الله ووعيده في كتابه العزيز يدعو الناس إلى التوبة والإنابة إليه لأنه لم يرد له شقاء وترك المعيشة في الدنيا ولا يرد له شقاء في جهنم في الآخرة فيقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالله رحيم بعباده يغفر الذنوب جميعا إن تابوا إن الله يغفر الذنوب جميعا كل ذنب يمكن أن تتخلص عنه أن تتخلص منهم عن طريق التوبة الصادقة إنه هو الغفور الرحيم كثير الغفران عظيم الرحمة عليك ود المؤمنون التوبة لا تعني أن يقول الإنسان أستغفر الله العظيم وأتوب إليه فقط ولكن لها عدة خطوات بينها الله تعالى في كتاب العزيز بعد أن دعانا إلى التوبة أرشدنا إلى طريقة التوبة فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم وربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والشكر لله والصلاة على الله أما بعد يوم masu girma hudubar mu ta yau tana tunatar da mu akan waɗansu abubuwa guda biyu abu na farko mu cire tunani wanda ya dandazo a cikin kwakwalenmu da tunaninmu cewa sakamakon da allah maɗaukakin sarki yake baiwa muminai masu yin ayyuka na gari cewa sai a lahira tun nan duniya ne mutum yake fara girban abin da ya shifka ranar lahira kuma sai ya dawoma akan wannan abin dindindin wa in ma alkhairi ne wa in ma shari so dai ba tunaninmu shine muminai masu ayyuka na gari abinda Allah ya masa alkawari na nasara da rabauta da ɗaukaka suna samun shi ne a ranar lahira a'a tun a nan duniya ne sannan kuma mu cire tunanin abinda Allah ya alkawari na kaskanci da bala'i da masiba ga kafirai da masu sabon Allah cewa sai a lahira a tun a nan duniya ne saboda ka duk abin da mutum yake aikatawa yakan fara girban sakamakon ne tun nan duniya kafin ya koma zuwa ga Allah shi yasa kake gani idan kai wata alkhairi ba abin da kake gani a cikin rayuwarka sai alkhairi haka idan kai wata shari ko da kai mutane suna ganin ka a cikin kwancin hankali da nutsuwa to za ga kai ka san kanka a cikin zuciyarka kana cikin kunci da damuwa da bala'i da musiba Allah ya tsare mu to da aka musani yan uwa masu girma yan uwa imani ayoyi na alkur'ani masu girma Allah ya bayyana mana muminai suna samun sakamakon ayyukansu na alkhairi tun nan duniya sannan kuma su dawoma a cikin shi a ranar lahira muminai suna samun taimakon Allah tun a nan duniya ubangiji ta alaka cewa lalle mu muna taimakon manzanninmu da wanda suke imani da su tun a nan rayuwar duniya da kuma rana tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yake bayyana mana cewa duk mutumin da ya bijirewa gargadin Allah wa man arada an zikiri wanda ya bijire ya kauda kai daga ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake wa'azi yana ji amma kuma ya bijire baya aiki da su alƙawarin da Allah ya masa tun a nan duniya ba sai a lahira ba yace fa inna lahu ma'ishatan zanka wannan mutum zai rayu cikin kaskanci da kuncin rayuwa ashe na daga cikin abin da ke sanya dan adam ya samu kanci cikin kuncin rayuwa bijirewa alkur'ani da sunna kuma akan ya sani duk wanda ya kawo da ke daga aiki da alkur'ani a cikin ma'amala a cikin ibada a cikin rayuwar shi gaba daya to Allah ya masa alƙawarin zai yi rayuwa cikin kunci wa man arada an zikri fa innahu lahu ma'ishatan danka wannan anan duniya ne wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama a ranar alkiyama kuma bayan rayuwa a cikin kunci a duniya Allah ya ce sai in tayar da wannan mutum ranar tashin alkiyama gashi makaho baya gani a ce abin da zai sanya ka tashi da idan ka ranar tashin alkiyama kana gani yin aiki da alkur'ani da sunna abin da zai sanya kai nan duniya ba makaho ba ka tashi gaban Allah a makabce bijirewa alkur'ani da sunna kun bayan ka san su har ma mutum zai tambaya rabbi lima hashartani a'ma ya Allah ya aka yi kace za ka tada kowa a irin yanayin da ya mutu ni na mutu ina gani ya aka yi kuma ka tashi ni makaho yana so ya yi jayayya da Allah akan wannan siffar da ya tashi da ita dan mi Allah kace za ka tada kowa a irin yanayin da ya mutu ni na mutu da ido na ina kallo lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira dan mi za a tayar da ni yau makaho kuma da ni a duniya ina gani ba makaho ba Allah madaukakin sarki sai ya bashi ausa qala kazalika atatuka ayati na falasita a rayuwarka ta duniya haka na aika ayoyi na alkur'ani kila ma ka san su kila kai ka karanta kila ka fahimta kila wa'azi aka yi ma amma sai ka manta da su a wajen aiki in ka tashi kawai sai ka yi gaba gadi kai abin da ka ga dama baka tuntuban nassin alkur'ani balle sunna a cikin mu'amalarka da rayuwarka haka na aika maka ayoyi na a duniya falasita ka manta da su baka aiki da su wa kadhalika al-yawma tusa nima da haka yau na manta da ke cikin waɗanda nake wa rahama a cikin waɗanda za a tashi da gani kai baka daga cikinsu haka Allah madaukakin sarki yace muke sakawa duk wanda ya kau da kai daga ayoyin Allah da haka 'yan uwa masu girma ba sani cewa sakamakon ayyukan da muke gabatarwa mukan fara girbar su ne tun a nan duniya a inda mutum in ya bijirewa alkur'ani da sunna to zai tashi a wannan rayuwar ta duniya da kullun shi cikin kunci yake in ya samu kuɗi baya albarka ƴaƴan da yake da su ba sa albarka da abin da yake aiki ne baya albarka kullum da shi na cikin kuncin rayuwa in ya samu ma yana cikin matsala saboda mi ya bijirewa alkur'ani da sunna da haka Allah madaukakin sarki zai sanya rayuwar shi ba daɗi ma'isha tantankan rayuwa cikin kunci yau nawa daga cikin mu muke rayuwa cikin kunci mun bincike kanmu me yasa bijirewa alkur'ani da sunna ne shine yasa inda abin ya tsaya a nan da sauki wa nahshiruhu yawmal qiyamati ama Allah ya ce kuma za mu tayar da wanda muka bashi irin wannan yanayin na rayuwa cikin kunci saboda bidirewa alqur'ani ranar tashin alkiyama zai tashi makawo har ya kalubalanci Allah kuma Allah ya bashi hujja haka ya kamata mu gyara ƴan uwa masu girma ɗan uwan imani da haka Allah madaukakin sarki yana ba mu labari akan al'ummomin da suka shuɗe yace ku tuna da kissar babanmu annabi Adam alayhi salam Allah madaukakin sarki ya halicce shi ya karrama shi ya darajanta shi ya aje shi a gidan aljanna ya ce duk abin da kake so fa kula min ha rage da na hanyar shi ituma ka ci duk abin da kake so a yalwace duk abin da ka ga dama kai da matarka amma sai Allah ya nuna mashi wata itaciya kwara daya ya ce wala ta karaba hadhihi shajarata fa takuna min zalimin da dai kar ka kuskura ka rabu wannan itaciyar da sunan ka dandane ta ko ka ce wallahi zaka zalunci kanka zaka sha wahala shaytan yace an gama ba dai an haramta musu wani abu ba an gama da wannan haramcin kwara daya zai yi kokari ya dirmiyar da shi ya bi ta hanyoyi ya bi ta hanyoyi ya zo ya same shi ya ce me yasa baka ta wani ya dace ta ubangiji ya hana ce ko ka san me yasa ya ce ban sani ba ya ce ma da ha kuma rabu kuma an hazihi shajara illa an ta kuna malakaini au ta kuna min khalidin ai ubangijin ku da kai da hawa ba komai ya sa hana muku cin wannan itaciya ba illa ita wannan itaciya ce wanda in an ci ta ba a mutuwa shi ko dan adam yana son ta zarce kuma za ka samu mukami irin na mala'iku dan adam yana da son rayuwa kuma yana son mulki yana son jin daɗi akan duk jin daɗin da yake to so yake samu ƙarin wani ko da ta wata hanya ce da ya ga ya yi shiru wa kasama huma inni da kuma laminin nasu sai ya rantsa musu da zatin Allah ya ce ainihin nasiha ta nake muku wanda ya ce nasiha shaidan wai nasiha ce yake masa fadallahu ma bil gurur sai kuma ya shigar da su ya rudar da su ya sanya musu cin wannan itaciya abin da ya fara faruwa a rayuwarsu da ba sa tsammani shine tsiraici ba su taba ganin tsiraicin jikinsu ba amma suna cin itaciyar kayan da ke jikinsu ma ya watsa ya bar su da haka duk gabar ganin kana da arziki ko kana da mulki ko kana da ilimi ko kana da fadaje sabon Allah yana bayyana tsiraicin ka a waje yana sa duk wata ni'imar ka ta zama to baka amfanuwa da ita ke sai ga annabi adam da hawa suna cire ganyen itace suna rabawa a gaban su suna rufe tsiraicin saboda sabon Allah daya daya lak nawa muke a wuni kuma Allah ya kyale mu ya rufe asirin mu ya tsuntar da mu yake ciyar da mu yana shayar da mu yana biya mana bukatun mu amma kullum muna saba mishi ya sa wani ɗan ƙwaya wai ya fushe da kuka aka ce me yasa kai kuka ya ce Allah ne ke ba tausayi hujja ya kawo ya sha ƙwaya ta kai mai karo ya ce Allah ne ke ba tausayi ya aka yake baka tausayi ya ce Allah ya halicci mutane ya musu ni'ima ya ba su hankali ya musu kaza ya musu kaza kuma ya ce kansu saba mashi kuma suna saba mashi kuma Allah ya ƙara fashewa da kuka waka ji hujja shi kenan ya zambilla to don haka mu sani cewa yawan saban Allah yana sawa tun a nan duniya Allah ya ɗanɗana wa al'ummar musulmi su rayu cikin ƙasƙanci da wahala haka wajibi ne musulmi cewa saɓon Allah ba alkhairi ba ne kowa ya shirya tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala baban mu annabi adam ɗaya yayi amma sai gashi ya samu kai cikin matsala cikin tsiraici kai da yana cikin aljanna sai gashi ma an fito da shi duniya saboda saɓon Allah guda ya za ka rika saɓon Allah dare da rana kuma ka rika tsammanin kai Allah ba zai jarabe ka ba kullum rayuwarka tana cikin jin daɗi kana cikin lafiya kana cikin nishadi kuma duk abin da kake so ma ba ka san Allah ya ma jinkiri so kake ba ka yanzu take da mutum yana da Allah ka gaggauta yi mana kaza kamar Allah ma ya rashi so yake gaggauta yi masa amma a shafe guda kuma yin da'a ga Allah yayi karanci gare shi kuma yana saban Allah to da ka da yan uwa yawan saban Allah yana sa mutum ya dandanin kudin shi tun a nan duniya biyayya ga Allah yana sa mutum ya samu natija a rayuwar tun nan duniya kuma ya same ta a ranar lahira madawwamiya ubangiji ta ala ya ba mu kissa da dama musamman mu ɗauki mutanen birnin sabai wanda allah maɗaukin sarki ya musu nima a garin babu rana in ka shigo garin kamar ka shigo cikin kilmatizar babu sauro ko kuda babu ba abin da ke damus kuma allah ya hore musu wani irin jardam an yaminin wa shimal damar garin da hagun duk abin da kake so na rayuwa wanda za ka ji daɗi irin wanda kake cire kuɗi mai tsada ka sayo to akwai a cikin wannan jardam kuma kyauta jannatan an yaminin wasu man Allah ce kulu wasu rabu min rizikin ku ci arzikin Allah ku sha abin da kuke so malamai suna cewa idan kana son mangoro za ka ɗauki abin za ka sa mangoro ne kawai ka bi karkashin mangoro ka wuce masu zubarwa a ƙasa wanda suke nada su ne za su cika maka kafin ka je ka dawo bayanin da yanzu bane wanda da kuɗin ka je ka sai mangoro da an sa mai kudur daga baya ja daga ciki kuma tsami su kawai komai ne nan ne Allah ya musu ni'ima suke cikin jin daɗi Allah ɗaukin sarki da kanshi ya ce baldatan ba gari ne mai daɗi ya kace din Allah da kanshi ya ce abu mai daɗi ne baldatan ba wa rabbun ghafur ga kuma Allah ubangijinsu mai gafara amma fa aradu amma suka fitire ma Allah fa arsalna alaihim sallal arum Allah sai turo musu bala'i duk wannan ni'imar garin aka janye ta da ba zafi yanzu aka janye gajimarin da ke musu inuwa aka saka musu wajen sankanta da gire ko sama da haka da zafin rana ta san cewa yanzu itacen da ke ɗiyan babu gaba ɗaya sun mutu aka bar su da wani abu kamar gunar jakai mai ɗaci Allah ce wa shay'in min sidrin qalil da goruba da wani ɗau'in itace na magarya mai kaya duk ni'imar ta Allah Allah ya janye kashi saboda me saboda saban Allah amma an ce shaydan daman da ya cinkaro garin da ya da suke ce wannan ba sai ya je ba sai ka daga barshe da yace in dai dan adam ne aka bashi wannan imani yace ba sai ya je gurin shi ba da kanshi zai fita ce ma Allah ya janye kashi kuma haka ya faru yasa Allah ta laka Allah ya gaskanta wa iblis zannahu zatan da shaydan yayi akan su Allah sai gaskanta shi dan adam da ya samu nima biturce ma Allah yake shi kuma Allah janye ta yake shi yasa ce wannan ba bukatar a je gurin su ba za a kai da su da kansu za su biturce kuma haka ya faru Allah madaukakin sarki duk abin da ya basu na ni'ima ya janye shi ya basu wani abu wanda yake za ta ukulin hamdin mai ɗaci malamai suka ce gunar jakai da wani abu ɗan kaɗan na magariya wasu malamai suka ce goruba ka san goruba mutum mai mutunci baya cin dago za ka babban mutum yana cin goruba ne sai da an hushe ta to me yasa duk saɓan allah da suka wa allah shi sa allah ya janye wa rahima ya muke tsammanin yan uwa mu ci gaba da saɓan allah kuma mu ji daɗi a rayuwa kowa ya ci gaba da saɓan allah yadda ya ga dama to shi yasa ayoyi da yawa na irin wannan cikin alkur'ani mu dauki kisar bani isra'il wanda suka saba ma Allah ta hanyar su suka ɗorawa kansu doka cewa ba sa kamun kifi ranar asabar kuma Allah ya haramta musu a ba su hukuma suke dabara suke saban Allah suke taka dokar Allah da gangam akan abin da su da kansu ne ma suka sawa kansu kaidi kuma Allah ya tabbatar da shi amma dalili da wannan saban Allah bai kada su ba Allah ya yi mai da waɗansu daga cikin su ne fa kullu lahum kunu qiradatan kasiin aka mai da su birai suka zama bari ruwa masu tafiya a karkace da kakan libiri ba tafiya a mege suka zama to kaskantattu me ya ka musu wannan saboda sabon ubangiji subhanahu wataala da suka yi wa Allah sau da yawa mutane suke cewa wai nan duniya gidan aiki ne lahira ce gidan girbi wannan kalmar ta yi muni an yi ta akan kuskure tun nan duniya ake girban abin da aka shuka kar mu mance da cewa akwai wata alƙarya wanda ta saba ma ubangiji subhanahu wataala Allah ya tawa ka ayyimin qaryatin atat an amru rabbiha wa rasulihi da yawa daga waɗansu alƙaryun da suke saba umarnin Allah da manzon Allah da aka aiko musu dalili da saban Allah sai ya kada sai a lahira Allah ce fa hasabuna ha hisaban shadida tun a duniya muke musu hisabi mai tsanani aljaza min jinsul amal tun a nan duniya sai mu musu hisabi wanda yake mai tsanani wa azabna azaban nukura mu musu kuma azaba ta bakin ciki da damuwa ashe wannan ke nuna ƴan uwa tun a nan duniya Allah madaukakin sarki yake baiwa al'umma sakamakonta cewa nan duniya girin shimka ne girbin alahira ki a tun daga nan kake girba in an je can gurin kuma an shike da ta kare ne haka ba ta mu ji tsoron ubangiji tabaraka wata'ala amma duk da irin waɗannan tsarin na Allah ya taimaki wanda ya imani da shi ya ba shi cin nasara idan ya aiki na kwarai ya kara mishi ni'ima kamar da ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ke aiki na gari namiji ne ko mace Allah sai da ya rantsa ya ce wallahi sai na ba shi rayuwa mai daɗi wallahi Allah ko bai rantsa ba ai magana shi gaskiya ce fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba sai na rayar da shi rayuwa kuma mai daɗi babu tashin hankali babu larura babu tsadar rayuwa babu talauci babu yaƙe-yaƙe babu tashin hankali duk waɗannan ana samun su ƙarƙashin amalan saliha min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun duk wanda ya aiki nagari ko namiji ko mace da sharadi daya ya zama tura da imani da Allah ba arna ba Allah bai wa kafirai alƙawarin dan sun yi aikin kirki zai ba su jin daɗi ba amma mu mu ne Allah ya mana alƙawarin in dai muna ayyuka nagari mazanmu da mata Allah zai rayar da mu rayuwa mai daɗi ashe zaman da kake a cikin gidanka ba nutsuwa ba jin daɗi rishin ayyuka na gari mata da suke cikin kuncin rayuwa da bala'i da tashin hankali rishin ayyuka na gari ne haka talakawa da suke cikin kaskanci cikin tsadar rayuwa cikin talauci rishin kyawawan ayyuka ne haka idan shugabanni suka rasa nutsuwa da kwanciyar hankali su ma rishin ayyuka na gari ne gaba ɗaya mu in dai mun gaba kan ayyukan alheri Allah ya alƙawarin wallahi sai rayar da mu rayuwa mai daɗi kuma zai ba mu mafi kyawun sakamako da mafi alkhairin abin da muka aikata a ranar lahira to da ka yan uwa masu girma yan uwa imani mu yi kokari mu kyautata alaƙar mu da ubangijinmu subhanahu wataala kowa ya ji tsoron Allah kowa ya san alaƙar da take tsakanin shi da ubangijin shi yayi kokari ya gyara ni in gyara kai ka gyara sai mu gudu tare mu tsira tare amma da zaran kowa sai ya hau tudu ya tsinkayo laifin dan uwansa to akwai matsala sau da yawa ma abin da mu gane ba shi zunubi kala biyu ne zunubi na farko shine mutumin da yake aikata saban Allah abinda Allah ya ce kar ai yake yi ka san wannan ya fari ya yi da mutane ka gan shi nan mazinaci ne ka gan shi nan giya yake sha ka gan shi nan barawo ne ka gan shi nan kaza ne ka ga sai ga mutane suna aibanta wannan laifin kamar shi kadan zunubi akwai zunubi mafi sharri malamai suka ce kuma shine mafi haɗari kuma shi fi yawa al'umma yanzu zunubin rishin aikata abin da Allah ya ce ka aikata ba ka sa ma Allah duk wasu laifuka da Allah ya ce ka bari amma inda matsalar take ga umarnin Allah birjik ka yi watsi shi kuma ko oho to wannan shi ne mafi shirin zunubi shi ne mafi halaka kuma mafi haɗari kuma malamai suka ce shi ne zunubin da ya fi yawa a cikin al'ummar nan da muke ciki a yanzu sau dai a ga mutum a cikin zamantakewar shi akwai matsala makwabtaka da shi akwai matsala kasuwancin shi akwai matsala duk wannan ga umarnin Allah da yace kai kaza ka buka baya yi amma abin da yake dogara to ai shi ba mazinaci bane shi baya shan maye shi baya kaza baya kaza kana ganin wannan shine lafi to zunubi mafi hadari ka san ga sunnar manzon Allah ka san da kuma ka ki dabbakata ga umarnin Allah kuma ka san shi ka kibi ka dai mu'amala mu bangaren biki a cikin gida addini muke bi auratayya mu a cikin gida akwai yadda addini musulunci ce haka muke yi muna yi ne yadda ake yi ko yadda mata suka ce duk wani abin da muke aikata sai ga mun kaucewa tafarkin Allah da manzon Allah amma muna ga wannan ba matsala bane tunda ba saban Allah muka yi ba to wallahi wannan shine mafi hadari kuma shi yafi sabkar da barayi ga al'umma to wajibi ne mu gyara kowane mutum yayi kokari yayi aiki da abin da Allah ya ilmantar da shi na shari'a duk abin da ka zo a gurin aiki ne ka bi shari'a a kasuwanci ne ka bi shari'a makwabtaka ce ya shari'a ta ce ayi bulaguro za ka yi ka bi shari'a jagorancin al'umma ne ka bi shari'a mace a cikin gida ka bi shari'a kai yaro ne tsakanin ka da uwaye ka bi shari'a to wannan shine abin da zai tsirtar da mu daga bala'i da jarrabawar da muke ciki a kowane lokaci amma da zarar mun kau da kai muna ganin ba saban Allah muke ba amma wajen aiki mun yi watsi da dokokin Allah madaukakin sarki a aikace muna abin da muka ga dama da gargajiya da abin da muka ga iyaye da kakannu da san rai da san zuciya to wannan fa shine babban bala'i shi ne abin da Allah ke jarabar al'umma a kowane lokaci ta shiga cikin masifin Allah ya kare ya kamata mu ji tsoron Allah ya kamata mu gyara ya kamata mu yi kokari kowa ya yi kokari ya gyara mu san cewa abin da muka shirkan nan tun daga nan duniya wallahi shine zamu girma idan kuɗi kake ji ga irin su karun da suka tafka tsiya tun daga nan duniya suka girma idan kana jin mulki ga irin su fir'auna da suka yi tawa Allah tsiya tun nan duniya suka girma idan kana jin ilimi akwai su irin da malamai suka ce bil'awa bin ba'ura duk waɗannan waɗanda suka yi fice akan wata darajar ta duniya da suka saba Allah ba su kai ba su kai labari ba tun duniya sai da aka tantar da su tafi suka bar duniya baran talaka talaka tun duniya ne zaka girba abin da ka aikata saboda haka mu yi kokari mu zamanto masu adalci a cikin gida wani wallahi bala'in da ke tsakanin shi da iyalin shi kadai ya yi sai kasa zama lafiya haƙƙin iyalin shi kadai kuma yana gaba komai bane ya zalunci matarsa ya zalunci diyarsa ya yi musu abin da ya ga dama wannan kadai ya ishe shi bala'i yana ganin ba komai bane kalka sa ga maganin mutane makwabtan shi a bakan aiki da sauransu Allah ta'ala ya shirye da mu Allah gane da mu gaskiya ba mu da kwamfuta Allah dauka addinin musulunci da musulmi Allah kaskanta da kafirci da basu kai da zalunci a duniya Allah ka taimaki yan uwanmu na Falastin da sauran ruwan musulmi da ake zalunta Allah ga kasanmu da Allah ka taimaka mana Allah ka sauka mu da ruwa mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka zauna da kasar mu lafiya ka kare kasar daga shirin masu shari umu ila salatukum ya hamakum Allah